يعرف أنه أحد يوم جاءه عينين وزناه وشفتين وهديناه النجدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد Allah subhanahu wata'ala yana magana wani kafiri wanda ake ce mishi mai karfin ƙuraishiyawa abul ashad ibn kalda yana cewa wai shi ya kashe kuɗi da yawa akan gaba da annabi muhammad amma bai ga fa'idansa ba shi ne allah ke hikayen cewa ya ƙulo a halaktu ala adawatin muhammadin na halakar da kuɗi da yawa بعضه على بعض أي حسب شن ينا ذاتهم أنه لم يره أحد سوى ما وانده يقيش لي أي ألا أحد ينا قنسا فيما أنفقه كما بند يتير ويعلم قدره بل يسمر قدنسا والله عالم بقدره ألا يسمر قدن أبند يبتان أو جنقا بعد النبي وأنه ليس لما يتكسر به bai zama abin da ake yawaita dukiya da shi ba don dukiya an kai aikin alkhairi lokacin ne Allah zai mai da shi da yawa idan ko kai da sharri ba zai yawaita shi ba wa mujarihi mai saka masa ne ala fi'lihi bisa aikin sa asayyi mummuna alam naj'al lahu aynayn Allah ya ce ba mu sanya masa idanu biyu ba ai mun sanya mana wa lisanan mu ba shi halce ba wa shafatai da laifin baki biyu وعلينا مكشرية شيء النجدين بينا له طريقي الخير من نونا مسعينا الخير لشر وأنا الله ينا نونا مسني مومي بوكو دم أدم الله يمك وسني مومي فما نيسا يشي ولسانا وشفتين domin halce yana daga cikin mafi haɗari a cikin gabobin bayan Allah duk sauran ba su da haɗari amma harshe yana da haɗari shi ta wani rojen manzan Allah ce a rasulullahi ina son kai mani wasu shekar kai da yawa ɗan kaɗan da ke so sai annabi ya kama hancin sai ce kaga wannan wannan kuffa alaika haza ka kame wannan sharri da alkhairi da yana jawawa in ka lura hannaye suna sako amma sai an motsa su ko akwai wurin da za su iya motsa in ba an motsa su ba suna zaune kafafuwa suna zabo sai an motsa su ko lokacin da kafa ya kwanta yana da amfani to idan duna suna sabo amma in an rusa su an sa su a kube ba ai ba su ga abin da saba ba haka nan kuma baki to shi halce shi ne kadai gaban da zai ja maka sharri kana kwance zai iya ja maka kana tsaye zai iya ja maka da daddare zai iya ja maka da rana zai iya ja maka cikin jama'a zai iya ja maka kana kai kadai sadaka da hancin nan za ka yi karya da hancin ne za ka zagi wani bawan Allah da hancin ne ake zagin annabawa da hancin ake zagin waliyai da hancin ake komai shi sa Allah duk gabobin nan ba wanda ya sa shi a kurkuku sai hanci aka haɗa shi da haƙori kusa da shi amma duk da haka dai bai jira ba mai tsira ba ya zagi wannan ya cuci wancan ya zagi wancan ya cuci wancan to hancin da shi ne a ce wani zanen wace fatai ne ai gefen leɓen bakin nan guda biyu kane su mana ka rufe hancin karka hana shi magana amma duk da haka sharri su sai ya sa ka bude na balaka ta hamala aqaba balaka ta hamala aqaba wa ma adraka mal aqaba wa quraqaba aw ta'amun fi yawmin bi masrawa yatiman za mamraba
falaqta hamala falaqta hamala aqaba me yasa bai kusa aikin nan na alkhairi ba wanda zai ketare wato ya aikin alkhairi domin kowane rai yawancin aikin alkhairi yana mata wuya to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce kaman wani abu ne wanda in ka yi shi ka ketare da kyar ka tsere sharrin shedan ya ce shi wannan kafiri da yake ce ya kashe kudi akan gaba da annabi muhammadu me gaba da annabi muhammad zai masa banda sharri tun da dai ba zai hana annabi inda allah ya kai shi ba me yasa da kudin nan bai ketare akaba ba abu mai wuya shine ya sadaka wa ma adraka me sanar da kai mal aqaba me aqaba allati yaktahimuha wanda zai kuta ta ta'zimu li sha'niha wa jumlatu itirani wa bayyana sababu jawaziha bi qawlihi fadin sa ya za ya kuta ta shine fakku raqaba ya fanto wuya minar rike daga bauta wato in ya ga bawa yana halin bauta maimakon ya bada kudin nan ya yanta ba ya sayo bawa ya yanta sai ce yana gaba da annabi aw azamatin yawmin zi masgaba ko ya ciyar a cikin rana wannan kine akwai yunwa maja'atin wa zai ciyar yatiman ya ba maraya za makarbatin ma abocin kusanci ko ko miskinin za masarabacin wanda yake da tsananin talauci ainihin ya kamata a samu kudi a kashe wanda za a samu ribansa da sofin bitirab an ce miskini masarabacin saboda ko shimfiɗa baya da shi yana manne a turbaya da fakari shi ne aka ce miskinin za masaraba wa fi kiratin badalin fi'ilaini masdarani marfu'ani masarabatin nan da makarabatin na al'awwalu li raqabatin wa yunawwalu thani fa yuqaddaru ana qaddarawa qabla al-aqabati iktihamun wal qira'atu al-mazkur karatun na abin ambato bayanu shine bayanin
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب الميمنة عليهم نار مؤصدة
ثم كان من الذين آمنوا sannan idan ya ketare wannan aiki ya yanta wuyaye sadaka to sadaka da ‘yan ta wuya bai amfani sai ga mai imani wanda bai da imani in ya yi sadaka Allah zai ba shi a duniya kawai bai da rabo a lahira to wannan da yake ci haka da ya sani kana ya kasance adamun ala ikita haima wa summa li tartibin zikri wal ma'ana kana wa qatal ihtiham lokacin da yake ketare wannan abu mai wuya ya zamo min alladhina amanu daga cikin waɗanda suka ba da gaskiya da Allah watawasau bin sabri suka yi wasici masashinsu da sashi da haƙuri alatsati wa anil ma'asiti don kullum Allah ya ambaci cewa haƙuri haƙuri to akwai haƙuri kala kala haƙuri na bin Allah komin wahalarsa kana cikin bacci da daddare ana tsakiyar sanyi ladan ya ce Allahu akbar ka taso ka zo ka bi Allah haƙuri kenan a dora maka wani abu mai wuya ka yi haƙuri da shi kuma kai haƙuri ga barin sabon Allah duk daɗinsa ka kauce masa shine wata waso bin sabri wata waso suka yi wasu yi bil marhamati da rahama alal khalqi bisa halitta Allah subhanahu wataala shi da yakan ce duk wanda ya ji tausayin wani Allah zai ji tausayin sa su waɗannan muminai da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallama suna tausayin muminai yan uwansu su kuma kashe kuɗi suke don a cuci muminan Allah ce su yi wasinci mana da tausayi akan halitta ula'ikal mawsufuna wadancanan ka abin sifantawa da wannan sibobi ashabul maimana sune ma'abota hannun dama a ranar kiyama wanda Allah ke cewa mamunu ta kitabu hu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira walladina kamaru bi ayatina wadanda so kamar ce ayoyin mu hum su ashabul mash'amati ma'abota hannun hagu kenan alaihim narun wuta ya tabbata a kansu mu'usadatun abin ɗabbakawa a kansu walwawa badalahu mutbakatun ruwan wuta zai lullube su suna kasan wutar
سورة الشمس مكية وهي خمس عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهر إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها
سورة الشمس مكية النبي لا زمن مكة كسوكا دولنا سورة خمس عشرة آية آية تقوم شابيرني بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها Allah ya rantsi da rana da haskenta da yake faruwa lokacin hanzi, walƙamar ya rantsi da wata iza talaha idan ya bi ta tabi'aha tali'an yana mai huduwa inda gurubiya yayin fadawa rana wannan hari Allah ya rantse da rana idza jallaha idan ta dagu da hasken ta wuce hantsi ta kai tsakiyar ranar birri ba'ihi wallaili Allah ya rantse da dare idza yakhsha ha lokacin da dare ya rufe komi abu a hannunka ma baka ganin shi na kusa da kai baka ganin shi tsakanin sama da sama duk ya zama duhu kasa da sama ya zama duhu bigabniya min zulmatihi wa idan bi salasati idza idza waje ukun nan li majadrati zarfiyati zarfi ne wal amil fiha ismul qasr wa samai Allah ya ranzai da sama wa ma banaha da yadda ya gina ta wal arli da kasa wa ma daha da yadda shimfidan da yake wa nafsin da rai bi ma'ana nufus ma'anan dukkan rayuka wa ma sawwaha da abin da ya daidaita ta a cikin halitta
فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها
وما في ثلاثة مصدرية أي بمعنى من فألهمها Allah ya yi mata ilhamin fujuraha fajircinta bayyana laha dariqayil khairi wa sharri ya bayyana ma kowace rai hanya biyu na alkhairi da sharri وأخرت تقوار آية لرؤوس الآدمي maimakon ya ce an yi mata ilhamin tsoron allanta da fajircinta sai aka gabatar da fajirci akan takawa saboda yadda ayoyin ya kare kenan wa jawab al-qasami jawabin rantsuwan qad aflaha man zakkaha hakika ya samu rabo wanda ya tsarkake ransa min zunubi daga zunubai shi za ka ce akwai ulama utazkiyatun nafs domin shi jiki da ruhi shi kake tare da shi kowane lokaci jiki ya rasa abinci zai rami ko in ba ka samu abinci akai-akai zai rami to shi ma zuciya shi ne abokin tafiyar ruhi ruhi kuma in ba abinci shi kuma zai rami a wajen imani to zo haka in an samu malaman likita da za su ce maka in sun auna ka ai jikinka yau ba lafiya malariyanka ya kai kaza ko hawan jininka ya kai kaza ko shuganka ya kai kaza to daga an ka sha kwaya kaza shine zai sauka su baka wannan su baka wannan su gwada nan su gwada nan to malaman jiki kenan to malaman ruhi ba su kuma da zuciya suke amfani da sun zauna gabanka sai ce to shikenan lalle baka da lafiya ga kwayoyin istighfari 100 ka hadiye da safe ga kwayoyin istighfari 100 ka hadiye da yamma ga kwaran istighfari ɗari ko zo babban likita zai zo a zauna tare da shi ai istighfari tare ana kallon juna zuciyar kowa na nushin juna ga bayan salati kai ga bayan kaza kai in abu ya tsani a ce a kwantar da kai ga wani salati ka je kai dai to waɗannan yanda jiki yake da magani shi ma ruhi yana da magani shi sa Allah ya ce qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha duk wanda bai zuwa wajen malaman ruhi din nan wanda za su ba shi kwayan zikiri imani shi ko raguwa yake imani na raguwa ko shaidan na samu yana zama kamar yadda yake duk mutumin da yake sabon Allah bai yawaita istighfari da zaran ya sami Allah sai shaidan sai ya diga wani baki a zuciyarsa in ya kara bai istighfari sai ya diga tsawo har wata rana gaba daya a rufe zuciyan alkhairi bai shiga masa in ya ji wa'azi ba zai ji ba in ya ji kaza ba zai ba to shine Allah yake cewa ita nafsu din nan fa alhamaha bujurha wata fajira ce fajirsin kawai ta sani to da kawai ta iya aikin alkhairi ba wata kuma ba wata ta sani sai ta kawa tsoron Allah to amma faran nan qad aflaha man zakka waye mai babban rabo wanda ya samu ulama wa tazkiyati din nan wanda suke bashi maganin ta ya sha ka sha istighfari ka sha salati ka sha kaza wani lokaci ka ce alga ta wannan wallahi wasu wasu yana damuna to ba komai insha Allah kun ga wannan je ka karanta zaka ji wasu wasu ya tafi da ba shi dan kike sa wasu wasu da shi sa wanda ba sani ba sai su yi ta jayayya da waɗannan wai ulama wata suke cin nafsun kuma wai a ce wai zina ƙarya caca shan giya bai fidda mutum musulunci ba amma zikiri ya fitar da shi ko mutum na zina baka isa ka ce mishi musulmi ba ya zo ya sallah yana ƙarya baka isa ka ce mishi kafiri ba don ya yi sallah ya fito gidan zina ya fito ya sallah ka isa ka ce mishi kafiri to wani baka ce ma wannan kafiri ba sai mutumin da ya zauna ya ce astaghfirullah sai mutumin da ya ce la ilaha illallah sai mutumin da ya salati ga annabi shine kafiri saboda ba a zauna da ulama wajen tsetin nafsu ba kawai wani saboda wani abu a a ai aqida aqida aqida duk masu tazkiyatun nafsu nan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha hakika yayi hasara wanda ya boye ta a cikin sabo asluhu dassasaha ubdilat sinu saniyatu alifan tahbifan kazaba samudu samudawa sun karyata manzanta rasulaha salihan bilagawaha da wuce iyakanta bi sababin ghuyaniha idin ba sa shiqaha lokacin da mafi tsiyanta yayi gaggawa ya tashi sunansa kudawo ila aqarin naqati zuwa soke taguwa bi lahun da yaddan su
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فاقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها
وقال لهم رسول الله النبي الله صالح يشي مسو wannan taguwa na ƙasar lahi taguwa ne na Allah don su suka roƙa wajen annabi salihu cewa in gaskiya yake yi shi annabi ne to ga dutse nan ta haifi taguwa ya roƙi Allah dutsen ta girgiza taguwa ya fito a ciki taguwan ta haihu to suna da ruwa na rijiya shi suke sha kullum aka ce to kun ja kanku masifa ku bar mata rana ɗaya duk za ta shanye ruwan washe gari ku sha tun da ko kuka roƙa raƙumin zai zo da safe duk ya shanye ruwan yinin gaba ɗaya saboda kan za a ɗibi ruwa dole a ɗibi na kwana biyu to suka gaji kenan suka ce za su soke taguwa da suka zo za su soke yin taguwa ya na qatallahi taguwa ce ta Allah ku batta fa zaruha wa suqiha ku batta da shan ruwan ta fi yawmiha a cikin rananta wa kana laha yawmun tana da ranan da suke ta shi ke sha wa lahu yawmun suna da rana da suke sha man an ce shi wannan mutumi wani mutum ne mai gajere kaman wada mai turuturin fuska manzala salasa mai ce ma aliyu ali ka san mafi tsiya a cikin mutanen farko sai ya ce ban sani ba ya rasulullah sai ce ku dawo in dai ana neman mafi tsiya wanda duk kowa tsiya a cikin mutanen farko to ku dawo ka san mafi tsiyan mutanen karshe ya ce ban sani ba ya rasulullah ya ce wanda zai kashe ka wanda zai kashe ka ali na annabi ya ga masa ya kashe shi zai ibn al-muljim ba ba shi kashe sai na ali ba yace to mafi tsiyan mutanen karshe kenan nan baka zama wa garwa baka zama sun kare ta shi bi kaulihi zalika cewa da yayi anillahi ga Allah daga Allah ne al-murattabi alaihi nuzul al-azab wanda ya rattaba saukan azaba bihim da su in khalafu fa qaruha suka soke ta qataluha liyaslima lahum ma shurbiha don kawai su samu ruwan da suke samu kullum su ce kai kullum taguwa ta hana musu kuni fadam dama alaihim rabbu an ubangijin su ya rufe a kansu azaba bi zambihin da zunubin su fa sawwaha ya daidaita ta addam da mata alaihim ay ammahum biha ya gama azaba a kansu fa lam yaflut minhu adun mutum ɗaya daga cikin su bai kubuce ba suratul layl
suratul layl makiyatun ahaya 21 aya بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشي والنهار إذا تجلي وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطي واتقي
سورة والليل سورة كنن والليل الله ومكية إهدا وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم wallaili Allah ya rantsi da dare idza ya gasha idan ya lullube kasa bi zulmatihi kullu ma baina samai wal ardi wa nahari ya rantsi da rana idza tajalla idan ya yayi haske ya zo takashafa wa zahara wa idan fil mawli'ain li mujarrad zarfiyya zarfi ne idza idza dinna wal amil bi fi'l al ghasbi وما بمعنى من أو مصدرية ومن خلق الذكر ألا ينسي ده وان ده يحلجي نمجي ده مجي آدم ده حواء جنم أو كل ذكر وكل أنسى ko dukkan namiji dukkan mace wal unsa al mushkilu indana zakaru to ana mai tafsiri shi jalalaini da ya tafsirin nan shi ba shafi ne to ba ba malike bane to anan sai ce hunsa mushkili wato ɗan da aka haifa yana da zakari yana da farji a wajen shafi'awa namiji amma a wajen malikawa suka ce a sai a duba a gani lokacin da aka haife ɗa sai zama an haife shi da zakari an haife shi da farji ya za a yi a gane namiji ne ko mace malika suka ce abinda za a yi sai a bari a ga ta ina ke fitsari in yana fitsari ta farjin ne mace ce in yana fitsari ta zakarin ne namiji ne aka ce to duk yana yi ta cikinsu sai shari'a suka ce to malika suka ce a duba wanne fi yawa wanne ne ya fi yawa idan ya fi yawa a farjin to mace ce in ya fi yawa a zakarin namiji ne aka ce ai daidai suke zuwa yadda yake fitowa a zakarin haka yake fitowa a farjin sai malika su ce to zai a tsaya a duba tukuna shi dai namiji yakan yi gemu mata takan yi mama a bari tukuna sai an kai girma sai suka girma sai ya yi gemu ya yi mata ya yi mama ga gemu ga mama ko ina ya samu to namiji baya haila mace tana haila shi sai ya haila sai mafarki to a nan a wajen malikawa ana magana abin da ya sake wannan binciken wajen rabon gado su a jami'awa in an ce za a raba gado rabon namiji kawai za a bashi ba mace ba so ko a malikawa in aka samu ya yi gemu bai yi mama ba namiji ne in an samu ya yi mama bai yi gemu ba mace ce sai zama duka gaba ɗaya akwai su sai suka ce to a wajen gado lahu nisfu nasibai zakarin wa'unsa lahu nisfu nasibai zakarin wa'unsa sadakan yin ya zama sai aka ce an haifi da yau wanda uban ya mutu amma shi ba namiji ba ba mace ba in an ba shi rabon gadon namiji ya yi zalunci in an ba shi na mace an rage mishi to a nan sai a ce lahu nisfu na fi bai zakarin wa'unsa sai a ce to shi kenan da namiji ne gudun nawa ne aka ce ya yi dubu arba'in ne da namiji ne ya zai a zai kwashe duka da mace ne ba za ta ci dubu ashirin sai maliku ya ce to a bashi rabon rabin rabon mace rabin rabon mace ba shi ne ishirin ba to rabin shi goma rabin rabon namiji ashirin ko arba'in ko sai a bashi ishirin sai ta ci talatin sauran goma sai koma bai tilmani to shi ne a nan ya ce wa wunsa inda na zakaru awon sa'in da Allah ta'ala bai hana su bi takalimihi bi takalimihi min halbin la yakallamu zakaran la yukallimu zakaran wala unsa inna sa'ikum ahika aikin ku la shatta daban-daban ne mukhtalifun fa amilun lil jannati bi ta'a wa amilun lin nar bil ma'siya akwai wanda yake aiki don wuta kawai da sabo wani aiki don aljanna fama man aza amma wanda ya ba da dukiyansa wataka ya ji tsoron Allah watattaka ya gaskata da la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah wanda sai yan suruhu da sannu za mu sauwake mashi lilyusra wannan sura gaba daya ta sauka ne akan sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar dinnan shi yasa malamai suka ce alqur'ani kamar a alƙur'ani kawai mu'jizansa ya isa yawanci Allah in zai magana yakan rantsuwa da wani abu ya cika rantsewa da dare to amma da ya zo wa duha sai ya rantse da haske da zai rantse da da yake magana annabi ne zalla a can nan ko magana abubakar ne sai aka fara da daren saboda shi abubakar ya taba zama ba cikin musulunci ba zamanwa ba cikin musulunci ba ko duhu ne shi ta aka fara da daren da imani ya zo sai wannan hari za ta jalla wallaili zaman kafircin kenan wannan hari za ta jalla imanin kenan to anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fasani yassiruhu lil yusra wata rana an kawo wani janaza sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi shin kan Allah ya ce fasani yassiruhu lil yusra annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ai shi matsiyaci matsiyaci ne tun asali mai arziki mai arziki ne tun asali jaffal kalam alkalami ya bushe wanda aka rubuta masa tsiya na lahira har abada matsiyaci ne wanda aka rubuta masa arziki na lahira har abada mai arziki ne sai zaɓar suka ce to ya rasu lai haka ne kawai madogara kawai inda yin hantun da aka rubuta mana ba shi kenan sai kuma mutum ya dogara ga Allah ba a fala na ta kilo zai ce a imalu imanu ko kullum muyassaru lima khuliqala ko ya aiki in kaga an kore maka aikin alkhairi to kai mai arziki ne kan ga an ga kore maka aikin tsiya kai mai tsiya ne amma wancan rubutun na Allah bai sabawa to saboda haka da zaran kaga mutum yana aikin alkhairi wannan yana nuna karshen shi zai kyau in kaga mutum yana nuna aikin sharri sharri karshen shi zai ba zai kyau ba saboda haka Allah ce wa ma man ada wasaqa wasaddaka bil husna fa sanasiru bil yusra wa ma man bakhila wa amma man bakhila wa sagani wa kadzaba bil husni fa sanasiru lil usri wa ma yughni anhu maluhu idha taraddi
wa amma man adana wa amma man bakhila amma wanda ya rowa da haƙƙin Allah wasu gana ya wadatu an sawabihi gabanin ladan Allah ya ce ba ruwan shi da shi su ne matsiyata wa kazzaba ya gaskar ya karyata bil husna da aljanna fa sanu yassiruhu da sanu za mu shirya shi lir usra ga mu mawuyacin abu shine wuta wa ma yughni anhum maluhu dukiyansa ba zai wadatar da shi ba idza taradda in ya gangara fil nari a cikin wuta inna alaina lal huda hakika shirya na wurin mu ne لتبين طريق الحق من طريق الضلالة موني ما سبين هنير شيئا لهنير بتا ليمتصل أمرنا دون أبيه رم بسلوك الأول لشغان نفرقو شيني هدادين ونهينا دهنير عن ارتكاب الثاني قبل أي كتبيون واتشيني سابان الله وإن لنا وإن لنا للآخرة ولولا فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا المشقي الذي كذب وتولي
نعم فأن إن لنا للآخرة حقيقة جدا لا يرى نامني والأولى للدنيا أي الدنيا فمن طلبهما من غيرنا فقد أخطأ duk wanda ya nemi duniya da lahira a wajen mu inji Allah ya yi kuskure fa an zardukum khawwartukum na tsoratar da ku ya ahla makata naran wuta ta talazza da take huruwa بقدر إحدى الداعين من الأسل تلزا موت تلزا وقرئ بثبوتها أنكرا تاتمادة تندكا لا يسلاها بامي شغنت إلا الأشقى سيمتياتي الذي كذب النبي وندي قرية النبي صلى الله عليه وسلم وتولى يجوي عن الإيمان قبل الإيمان وهذا العصر وأن إياك شيء وأن مؤولا لقوله ويكفر ما دون ذلك من لمن يشاء cewa Allah ya yi duk sabon da kai in dai ba kafirci ba ba shirka ba Allah yana gafartawa to sai kunu zai zamo almuradu almusalla almu'abban wanda za a kona shi da wuta na har abada ake nufi amma wanda zai sabi Allah Allah subhanahu wataala zai gafarta mashi in dai ba shirka ba sai jannama wa sai jannatuha tajri allazi yutima lahu wa tazakka وما لهب عنده من نعمة تجزيه إلا ابتغاء وجه ربه لعله ولسوف يرضيه
na wasai jannawa da sannu zai nisanci wutan nan ya fudu an ha al'adka mai tsoron Allah allazi yuti malahu wanda yake ba da zuciyarsa ya tazakka mutazakkiyan mai tsarkakuwa biki da shi inna Allah bi an yukhrijahu ya fitar da shi don Allah ta'ala la riya'an wala sumatan ba don riya ba ba don aji da shi ba fa yakunu zakiyan zai zamo mai tsarki inda Allah ta'ala wa hadha wannan nazala fi siddiq ya sauka ne ga Abubakar Siddiq radiyallahu anhu lamma ishtara bilalan ya sai bilal an mu'azzabu ala imanihi wanda ake azabtar da shi bisa imanin sa wa ta kawai an tashi shi bilal bawa ne na kafirin da ake ce mashi umayyatu ibn al-khalaf to wata rana sai shi wannan bawan bilal sai yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsaban kafirci ya kama bilal ya daure shi ya shanya shi a rana ya dauki dutse ya dora akan kirjinsa yayi ta masa bulala tun safe har yamma in ya gaje ya hayan wani ya ce ci gaba da bulala sai ya kadirce ma annabi ko kuma sai ya mutu to anan shi bilal duk sanda ake mashi wannan azaba sai dinga cewa ahadun ahadun ahadun ahadun ma'ana Allah daya Allah daya Allah daya to har yakan kai ya kasa magana ba a jin muryarsa saboda tsananin azaba sai su ga bakinsa na motsawa sai su kare kunninsu a bakinsu su ji ko yana zagin annabi ne sai su je yana ahadu ahadu ahadu wata rana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai wuce sai ga irin wannan azaba da yi masa sai ce ahadun yinjika ahadun yinjuka ai ahadun nan ko zai tsirar da kai ahadun nan zai tsirar da kai to sai manzo Allah ya je samu Abubakar ya ce abubakar bilal ga can ana ta azabtar da shi saboda allah annabi bai iya fitowa ya ce abubakar ba da kuɗi ka saye shi ba to amma abubakar sai ya gane abin da annabi yake nufi cewa ga bawan allah nan ana azabtar da shi saboda allah abubakar sai ya tashi kawai sai ya je gidansa sai ya ɗauki riɗili na zinari ya je ya samu uyan umar ya tona halibin nan ya ce ba ka ji tsoron Allah a wannan miskini ba to ba kai ka bata shi ba in kana da iko ka tsirar da shi mana an ce ya fance shi da dinari wajen ɗari biyu ya yanta shi to sai na abbakar da ya zo wurinsa ya ce na ji labarin an ce za ka sai da wannan bawa ka sai na mani ya ce a shi abbakar yana da wani bawa ana ce mashi nislas misdas din nan yana da kuɗi wajen dinari dubu goma yana da yara yana koyangi yana da dabbobi amma mushriki ne kuma bawan abubakar abubakar ya je da shi ya shiga musulunci ya ce ba zai shiga ba sai ce to ina da wani bawa bawa baki mai ƙarfin tsiya mai kuɗi ya fi wannan ka ba ni shi mana baka wancan ce kawo yana ganin sai na abubakar kaman wawa ne ya yi wawanci ya karɓe shi da ya karɓe shi ya yanta ya suka ce a akan wannan bawa baka da wani zumunci da shi ka ba da dinari 200 200 ka ba da dinari a wayo yake yi ya saye shi ne don yaje don ka kwado goyi biya masa ya cewa ba ruwa na na ba da shi don Allah ne to sai na bakar haka ya dinga yi ya yanta wajen mutum shida akwai Amir ibn Fuhaira wanda ya je Badar da Uhud an kashe shi ranar Bi'r Mu'una ya yanta Ummu Uwais da Zahara ya'yanta ƙurishiya suka ce a tun da ta musulunta ita wannan zahara ɗin nan bayan ta musulunta sai ta makance suka ce haba ai ta gamu da lata da uza ta gamu da lata da uza sun kwace idon ita ce wallahi ƙarya suke yi lata ba su yi ta su kwace mai ido ba Allah koyi mai da mai da idon ya haka dai wajen mutum shida ya yanta su to shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa shi wannan bawan Allah shi ne allazi yuti malahu ya tazakka faqala al-kufaru inna ma fa'ala dhalika ya ya ka ne liyadin kana lahu indahu saboda wani ni'ima da yake wajen sa bana zala sai aya ta sauka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza bai da wani ni'ima ga mutum daya wanda za a saka masa illa lakin fa'ala dhalika abubakar ya yi haka ne ibtira a wajen rabbi ala don neman yardar zatin allah madaukaki ai da lazawahu falasawfa yarda da sannu zai yarda bima yusafu min as-sawabi da abin da za a bashi na lada a aljanna wal ayatu tashma'u man fa'ala mithla fi'lihi ayan ya sauka akan sayyidina abubakar ne amma ta gama duk wanda ya aiki irin na sayyidina abubakar ya ga wani mutum ana azabtar da shi don Allah ya samar da shi daga wannan azabar ko ko ya bada kudi aka fanso shi bai ma'adu za a nisan tashi a rinna daga barin wuta wai sabu a saka masa
surar rubuhe fakiyatun منها إحدى عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم وضحي والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلي وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي
سورة وضحى مكية إحدى عشرة آية ولما نزلت عند ونن سورة وضحى تسوكا كبر صلى الله عليه وسلم آخرها النبي أي كبر أكرشنسا وسنة تكبير آخرها أن سنة أي كبر أكرشنسا معنى إن كاتكو كرام القرآن هركض ونن سورة to daga kanta kowane sura zaka karanta ka ce Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi hamd haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to sababin saukan wannan aya wato wahayi ne bai zo wajen ya tsaya bai zo wajen annabi ba har kwana goma sha biyar a wani ruwayan wata guda a wani ruwayan kwana arba'in sai kafirai suna zagin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce haba haba ai shaidani shi ya rabu da shi sai ummu jamil wanda Allah ya ce wa mar'atuhu hammalatul hadab din nan sai ta zo ya ne ce kai ina ganin shedanin ka ya rabu da kai ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji haka hankalin annabi ya tashi wahayi ya fara zuwa masa wahayi ya yanke sai annabi ya fita sai je kan dutse ya ce shi ko da a rasa wahayi ai goma ya mutu sai ya hau kan dutse kamar zai jefo da kansa a ƙasa sai ya mutu ya huta daga zagin abokan gaba sai jibril ya ce kai la anta rasulullahi haka kul kai manzon Allah ne to ana nan sai aya ta sauka cewa wa zuha wal layli za saja wanda ayan wannan suran gaba ɗaya sura ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda a cikin sa ne ake cewa ba wani ayan da zai sa bawa mumini musulmi ya samu kauna ko me yake ciki zai shiga aljanna sai a cikin wannan sura na'am waro ya lamu biya fatima wa fatima na'am waro wana lam an hore an yi horo da ita fatimatuha a karshen da da karshen kowane sura bayanta shine kace Allahu akbar ko la ilaha illallah Allahu akbar bismillahir rahmanir rahim wadha Allah ya rantse da lokacin hanzi awwalin nahar aw kulluhu ko dukansa wal layli da dare idza saja idan yayi duhu gadda min zalamihi aw sakan ma wada'aka rabbuka wa ma qala masu cewa Allahnka ya rabu da kai ko shaidaninka ya tafi ya barka to ba shaidani kake tare da shi ba Allah ne yake aiko mala'ika ubangijinka bai barka ba wa ma qala bai hushi da kai ba nazala hada lamma qala al-kuffar kafirai sun ce inda ta'khurul wahyi anhu wahyi yayi jinkiri bai zo ma annabi ba 15 yawman kwana 15 suna cewa inna rabbahu wada'ahu wa qalahu ubangijinsa da yake cewa yana da shi ya bar shi yayi fushi da shi Allah ce wal akhiratu khairul laka min al ula wallahi gidan lahira yafi maka ya rasulullah min al ula daga duniya kuma na wallahi khairul laka min al ula lima fiha saboda abin da yake cikin lahira min al karamati laka yafi duniya wala sawfa yudika rabbuka fatarla da sannu ubangijinka zai maka baiwa ka yadda to nan fa magana take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal akhiratu khairun laka min al ula to shi kan da lahira da duniya a wajen annabi do alkhairi ne ai ko don Allah ya masa alƙawarin li yaghfira laka Allah ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara to an ce dalilin saukan wannan manzo Allah ne ya zauna wata rana yana bakin ciki yayi shiru yana tunani sai ga Jibril ya zo annabi ba Allah baya son ya gara annabi ya baci yana cewa rabbuka yughri'uka salama ubangijinka na gashe ka kuma ya ce a tambaye ka me yasa kake bakin ciki sai annabi yana ce ma jibril ummati ummati ummati ya goma da gaggawa sai ya ce Allah ya ce a tambaye shi man ta'ani bi ummatika so wa kake nufi da ummanka ahlu la ilaha illallah masu ce la ilaha illa ko wadansu su sai ce ina ruwana da wadanda ba su wani la ilaha illawa waɗanda suka faɗa ne sai ce to dauke shi jibrilu ka je ka nuna mashi yadda zan yi da masu la ilaha illa da wanda ba su yi sai hore annabi ya ce taso mu je sai suka wuce bakiya suna zuwa bakiya sai mala'ika jibril ya dauki fufukensa ya bugi wani kabari kabarin sai bude sai ga wani mutum ya fito fuskan safari kaman wata yana cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah muhammadu rasulullah yace koma kai bakin ka ya koma ya koma ya bugi wani kabarin sai wani mutum bakin kiri mai bakin fuska ya tashi ya ce wayo asaran shi wayo asaran shi akan abin da ya sake ta zatin Allah sai ya ce kai ma koma ya ce to Allah ya ce almar'u ya mutu ala ma asha alaihi wa yub'asu ala ma asha alaihi wanda ya mutu da la ilaha illallah abin da ya mutu ya shiga kabari kenan abin da zai tashi da shi kenan shi kuma wancan da ya mutu da tsiya da tsiyan zai tashi to ana in kana so ka gane shi me yasa ake dawwama a wuta har abada me yasa ake dawwama a aljanna har abada idan aikin ka yake dawwamar da kai a aljanna to ai ko kwana uku kai aljanna ka cinye aikin ka na duniya ko kwana uku kadal kai a dadin aljanna ka cinye ladan kudin ka kaman kudin haya ne ya kace ka biya kudin shekara daya in ka biya kudin shekara daya ba dole ka sake biya ba to a lahira sai aka ce in ka shiga halidi na biya abadan a'a ba aikin ne yake dawo da kai ba imanin ne a duniyan nan shi yake dawo da kai a sanin Allah da zai dawo da kai duniya zaka ci gaba da imanin nan sauran rahama ne kawai shi aikin ani ne na zuwa aljanna amma rahaman Allah da imanin nan shi yake zaune da kai aljanna shi kuma kafirin nan me yake dawo da shi in aikin banza yayi in aka goma shi kwana uku ma ai an cinye abin da yi na laifin to shi kuma abin da yake daumar da shi rashin imanin nan da za a dawo da shi duniya shi ma kafirci zai wannan da gani to can sai Allah yake wala sawfa yudika rabbuka fasalla masoyina ya rasulullah da sannu ubangijinka zai maka baiwa sai ka yarda yace sai na yarda sai na yarda Allahu akbar to in ko sai na yarda wallahi ba zan yarda mutum ɗaya daga cikin al'umma na ya zauna a wuta ba ba zan yarda a mutum ɗaya na cikin wuta ba to Allah ya ce ka kwantar da hankalinka to anan ma malamai suka ce wala sawfa yudika rabbuka fatarla da sannu Allah zai baka sai ka yarda ai shi ma yarda jan Allah ne ko a'a an suturce al'ummansa ne a bayansa maimakon a ce da sannu ubangijinku zai ba ku sai kun yarda sai aka ce ka in an ba annabi an ba kowa dai shi ba annabi ba kan shi yake ji ba shi kan shi shi da Allah ya komi daidai ne to sauran aka ce wala sauwa yudi ka rabuka masalla don Allah ya koye don a ciki akwai mai bukatar rahama akwai wanda sai an nan da dake shi sannan a kai shi aljanna ne to Allah subhanahu wataala kullum yana son ya koye abu sai boye a ƙarƙashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da aka yi kaya wata rana annabi Musa alaihi salam aka yi fari ya roƙi ruwa ba a bashi ba ya sake fita roƙon ruwa ba a bashi ba ya sake fita roƙon ruwa na uku ba a bashi ba sai ce Allah mai nai so uku ina zuwa roƙon ruwa ina kalimar Allah ba a bani Allah ya ce ai ba zan bayar ba ya ce me yasa ya ce kuna tafiya da annabi a cikin taron da kuke zuwa neman ruwa akwai annamimi ba kuma zan kawo ruwa wata zan akwai annamimi sai annai musa ce allah ka nuna mini shi ba na yace to kuma na yi abin da na hana kenan in na nuna maka annamimancin na ce kar aini na kenan to ana nan yace to allah ya rayu ce amma tukan yana nan ba za a yi ruwan ba ba ba za a yi ruwan ba ba kuma zan nuna maka shi ba don na hana ni kuma zan yi ba to ana nan yana zaune sai Allah ya ce maza maza annabi min nan ya mutu ga suna an kawo gawa kofar gidanka yana zuwa sai ga gawa saba'in sai ya ce Allah wanne ne a cikin ce ai ba zan yi annabi manci ba yana dai cikin su yana cikin su to Allah akwai sutura ga bayansa ya suturce shi in ya je lahira in ya ga dama ya gafarta in ya ga dama ya azabta to Allah subhanahu wataala yana ce ma annabi wala sawfa yudika rabbuka fatalla da sannu Allah zai maka baiwa sai ka yarda yace in na yarda kuwa shi sai kan ce dukkan dukkan ku za ku shiga aljanna to malamai suna cewa arja ayatin fil qur'ani ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a wasu ce wannan ayan ya fi sa kowane aya kaunar rahaman Allah Allah yana ce la ya kai mabarnaci duk bannan ka kai yanke kauna daga rahaman Allah Allah yana gafarta zunubi baki daya kuma ahlul baiti yan gidan annabi suka cewa ai wannan wala sawfa yudika rabbuka badalla shine matukan kaje lahira da la ilaha illallah har kuka yi ido biyu da annabi ka tsira ko min laifin ka in dai annabi ya ce wannan abin shi kenan to wala sau bai dika rabbaka tarallah
alam yajidka yatiman fa'awi wajadaka dhadan fahadi wajadaka adilan fa'agni fa'amma yatima fala taqhar
na'am na faƙa ne sallallahu alaihi wa sallam amma wa yusuf bin nar anan ya tsirga Allah subhanahu wa ta'ala ya tsirga ma inji buhari ga annabi an je bai sabar da kai maraya ba ni kuma ne abi ka sabar wilayar tsirga da rashin mahaifinka kamin a haife ka au ba da hafa awa bi an lamma kai taro ka ila ammika zuwa abi dalib an ce dalilin da Allah ya haka kar wani ya samu hannu kan annabi ko idan kare ne yaro ya girma ran da ka bata mashi rai ka ce banza duk wahala na akan kai kari ba ni ne maka kaza ba ba ni ne maka kaza ba Allah bai so ya ji haka akan annabi bai so ya ji haka ko ko uwa ta ce duk rayuwa na ba kai na kai na kai maka kaza ba Allah ya ce to shikenan kowa ma ya tira hannun shi kam ya zo duniya ba ba uban ya zo duniya shekara hudu ba uban sai aka hada shi da uban da ya fi uban Abu Talib wan babansa ne shakiki sai ya rike shi wanda ko da mahaifin na nan ba zai mashi irin abin da ya ba sannan aka hana shi zuwa neman fahimta wajen kowa wajen fasaha wajen kowa ba malami gare shi sai ce addaba ni rabi wa hasana ta'limi waye koya mashi hikima waye koya mashi natsuwa waye koya mashi hankali waye koya mashi iya magana kai duk wani makarimul ahlaki Allah ya tara wa annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah yake tuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam wai yanzu masu cewa na rabu da kai har ina kinka ko na manta da kai ba su tuna kai baka tuna abin da ne maka man man saman da kai waje raka zalan to nan malamai suka ce shi annabi kan ba bata wurin shi me yasa Allah ya ce waje raka zalan a a lalan ani shari'ati kai ka san shari'a ka san ai baka san shari'a ba amma da nazo ni ne na koya maka shari'a nace ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi ai amma anta alaihi la'alamin shari'ati fada shi ne da kai ai hadaka ilaiha waje da kai ya samar da kai ailan baka da komi fakiri fa gana ya wadata ka Abu Talib ya rike Annabi sallallahu alaihi sallama ya dinga masa gudunmuwa har ran da Annabi yayi aure ya samu Hadija da ya samu Hadija kuma Allah ya hada shi da Maloniya sai da ni da kudin dun naka ni na wadata ka na'am أغناك بما غناك به من الغنيمة وغيرها من الحديث وفي الحديث يالو أتكين حديثي ليس الغني عن كثرة العرل ولكن الغني جن النفس da Allah ya ce ma annabi waje da ka ailan fa agana kar ka dauka cewa annabi ya bar kudi da yawa ko ya bar gidaje ko ya bar menene a'a abinda ake nufi algina ba yawan tarkace ko yayin gida ko miliyoyi sune wadata ba wadatuwan rai shine wadata a yanzu idan Allah ya sa maka kana'a sai aga kana da wadata ko ka ci ka sha sai aga ka sa riga mai kyau baka damu ba shi ko wani yana da biliyan ya kosa gari ya waye ba gina to maza Allah ce wannan ba wadata bane to wanda zuciyarsa bai bai bai kana'a ba kai ko da kai kana'a kai mawadaci ne fa ammal yatima fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar وأما بنعمة ربك فحدث
أما اليتيم أما مرايا فلا تقهر كركن جايش بأخذ ماله أو غير ذلك وأما السائل أما ميروقو فلا تنهار كرك ساوة تشيل فقري أنا kwanan nan ina jin wani yana cewa wai ai roƙo ba shi a musulunci yana faɗa a rediyo wai roƙo ba shi a musulunci ba shi a musulunci to anan ayoyin qur'ani sun ce wa fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili lis-sa'ili wal mahrum haƙi sananne ya tabbata ga mai roƙo wal mahrum da wanda aka hana shi roƙon abinda annabi yake nufi a wannan wurin cewa la yas yana karanta la yas'aluna an-nasa ilhafan mutanen da suke da hannu lafiya kafa lafiya kai ba makaho ba kai ba gurgu ba ka je kana roƙo aibi ne gare ka shine wani yazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka je ka nemi ka je ka yi itace ka zo ka sayar ka samu kudin da zaka ci ya fi ka roƙi mutane su baka ko su hana ka kuma duk mutumin da yake da lafiya da hannunsa shi ba gurgu ba shi ba makaho ba ya fara roƙo Allah ko sai ya bude mashi kofar talauci a ce kai ba abin da sai daga jaka ce wallahi ranka ne dai ai wani na raba naira goma wani talauci a wala ka shiga kenan to amma nan ba amma sa'ila balata na har mai roƙo kar a tsawatar da shi in ya zo ya ce allazi wahidun allazi wahidun ka bashi abin da ya faru wata rana sai na usman ya tafi kasuwa sai je ga wani dabino mai kyau sai ce kai dabino nan ba wanda ya kamata ci sai manzon Allah sai ya sayo dabino nan sai kawo annabi yana kama annabi ce annabi na ga wani dabino ne mai kyau na kawo maka ana nan zuwa sai wani ya ce ma annabi don Allah ba ni dabino nan mana sai annabi ya dauka ya bashi usman ne ya ce ah ni da nake so annabi ya ci mutumin na wucewa sai zaga ya sa mutumin ya ce kai eh ban Allah kasan dai wannan dabino ya fi karfin ka kudin dabino zai fi maka amfani eh sayar min da shi kaza na so ya ce to ka kudin ya ba shi kudin ya sake karɓo dabino ya kama annabi sai mutumin ya dawo ce ya rasulullahi dabino nan dai nake so annabi ya ce in buga dabi ya dauka ya tafi musamman ya ce dako ya rigima ya sake min shi nawa za ka sayar man ya ce na sayar maka za ce kawo kudin ya sake dawo annabi aji ya sake dawo ya ce annabi a sayar a bani kyautar dabino nan annabi ya dauka na uku ya bashi sai na musulmani ya koma ya ce sai baka sayar mun sai ya sayar mai sai ya dawo annabi ya aji a gabansa annabi dai bai ce koyi ba to ana nan mutum ya dawo ya ce annabi a dai bani annabi ya ce to kasuwanci ko roƙo to wannan ya zama kasuwanci to an ce cewa da yi kasuwanci ko roƙo Allah ce ba halinka ba ne ba an masa'ila falata ba an masa'ila falata na kwashi to anan ka ce ba roƙo Allah ya ce fa amma bi ni mace rabbi ka fadi ya rasulallah ka ta ɗanci ni'iman ubangijinka da ya maka sallallahu subhanahu ta'ala haka yake da wannan sallallahu alaihi wasallam akhiran wa wazuba lamiruhu sallallahu alaihi wasallam ma a ce fa hadisu ba fi ma lil af'al ya ri'ayat lil fasil hamdan alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah wa ta'ala wa ta'ala wa ma la
salati tasbihi ko ne shekara ana yi sallah ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hori babban sahabba sai dinga yi cewa in ya yiwu ya yi duk sati ko kullum ko duk sati ko duk wata ko a shekara so daya in ya yaka Allah yana gafarta mutum zunubi shine in kai kabbara kai fatiha da sura ko wace iri sannan kai subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illa allah kubar sha biyar a tsaye in kai ruku kai irin haka goma in ka dago daga ruku goma in ka je sujada goma in ka zauna goma in ka koma sujada na biyu goma in ka zabura za ka je raka'a na biyu goma in ka miƙe tsaye kai fatiha da kowane irin sura wanda kaga za ka iya sannan ka sake yin sha biyar in kai ruku'u goma ka dago daga ruku'u goma ka je sujada goma ka dago daga sujada goma ka sake sujada goma ka zauna zaman danya goma sai ka sallame ka yi raka a biyu kenan sai ka karo wasu biyu shine raka a uku mata ba a hana su zuwa wajen ibada ba amma su mayyaze wajen salatin nabi tahajjud mata su mayyaze su koma gefe ɗaya su yi sallan su maza na gaba amma idan aka bi hadisin sayyidina Aisha radiyallahu ta'ala anha lokacin da manzon Allah ya bar duniya sai tana cewa wallahi da annabi ya kawo yau da ya hana mata fita in aka bi kuma maganar sayyidina Umar wanda a lokacinsu ba akwai kirki ba irin yanzu na shashanci namu ba matansa na zuwa masallaci ce ki bari duniya ba kyau ta ce annamanin annabi muna zuwa za ka hana mu wallahi sai mun je ya ce to Allah baki hakuri Allah baki hakuri dan na sai ce zan kwana ta zuwa masallaci sai maza ya fita sai ya je hanya ya dare tana zuwa cikin lungu sai kama ta yi matsi ta ce wayo Allah ku taimake ni jama'a ga wani kato zai banna sai ta ke sai ta ruga da gudu ta koma gida ya wuce masallaci abinci da ya dawo da safe washe gari ba ta je masallaci ba bai ce komi ba rana na biyu bai ce komi ba na uku ya ce wai mai hana ki zuwa ta ce ai duniya ya bashi ban san abun haka yake ba ban san abun ya haka yake ba me ya faru shi ai wallahi ko dadin faɗi bai da shi ma ba na son kai ai da ka ji mummunan labari sai mai ba da ce ai baka ji ba wani irin katon mutum ya rike ni ya fita kyan nan kuce ai ne ba na ƙara zuwa ba ai ne ba na ƙara zuwa ce ai na gaya miki to Umar ba matsayin sa wajen manzon Allah manzon Allah ce da akwai wanda za a yi wahayi bayana da Umar dauka na biyan bakin muhaddasun da kana Umar kuma ya ce abinda duk Umar yayi shi ya faɗa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafai ar-rashidin al-mahdiyyin wadancan mutane a lokacin kirki kenan lokacin sahabbai kenan suke magana hadari ne zuwan mata masallaci balle lokacin shashanci
akan matsala wani wai yana tambaya wai ya sanne sallan waɗanda zai ga idan an sha ruwa ko su je biyu ko su faɗa ko ko su kurkura baki ko su sallah ai kurkura ba su kurkura baki ko su sallah kamar su ce da wino kaman cin dabino ko shan ruwa ba tuwo ba wai zafi ba da ka ci kai sallan ka ba sai ka kuskura baki ba akan matsala wani yana tambaya akan wai ya ce sallah na bara ga kuma na bana suka yi wannan shekarar da ke ba sai a wannan da ya haɗa da na wannan shekarar da wannan shekarar ya ce wani ne ke tambayar yaya ya kamata ya yi yadda ya saba rabawa ya- ya raba ai bashi ne ake biyan shi na bara ya biya bana kuma ya yi daidai sai ya biya ya ba duk wanda ya kamata ya ba waɗanda Allah ya ce fuqara wal masakin da yan uwansa to aka maka da wannan da Allah wannan da mamala da wai ke fadai sai kara fadai sai da su Allah da kan jami'a
dariƙan tijaniya babu lokaci sai gobe ka dawo da wannan tambayar lokaci ya kuri Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam
Amin.
Lallala